بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna yin lahadi ya zama sha bakwai kenan ga watan jima'a ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1441 a watan turawa muna goma sha ɗaya sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha rubutun babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'a yau za mu tashi kan darasi ne na goma sha uku darasi na goma sha uku ci gaba ne kan bayani akan rukunin suratul fatiha kofanin ta baya kamar na ce a buɗe ta fa banda jin ma na ce a buɗe ta gaba ɗaya ba amfani rufe ta ɗin na almuwasalatu lil kunyatil fatihati wa fada'iliha kamar ba wanda ya taba kofar nan kofar masallaci ci gaba ne akan tabbatar da cewa fatiha rukuni ne a sallah da kuma bayanin falalarta wancan satin mun yi bayanin yadda suratul fatiha take da falala har muka kakkare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah da kansa yake cewa sarraba suratul fatiha shi da bawan shi rabi tashi ce rabi ta bawa rabi kirari ne da yabo da jinjina ga Allah madaukakin sarki sai alkawari a tsakiya sai kuma addu'o'i da bawa zai a ƙarshen shi Allah zai ce wannan na bawana ne kuma bawana yana da abin da ya roƙa ci gaba da bayanin falalar Imam Albani yake cewa akwai hadisi da Imam Nasa'i ya rawaito a cikin Sunan Nashi da Hakim a cikin Al-Mustadrak manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa kana yaqulu manzon Allah yana yawan cewa ma anzala Allahu azza wa jalla fit tawrat wala fil injili mithla ummil qur'an manzo Allah na cewa tabbas Allah bai saukar ba fit taurati a cikin at-taura wala fil injili ko kuma cikin linjila old da new testament kenan ko at-taura littafin annabi Musa alaihi salam tsohon alkawari sannan injila littafin annabi Isa alaihi salam shine sabon alkawari old da new testament to a cikin at-taura ko a cikin injila ko a cikin alƙur'ani sai ke ce Allah bai saukar da kwatankwacin surar da ta kai suratul fatiha ba da haka kenan ka iya cewa duk littafin da Allah ya saukar ma duniya ba wanda ya cike da alfarma suratul fatiha da haka kacaukan ƙur'ani babu surar da ta kai suratul fatiha daraja da alfarma da matsayi sannan kakaf sauran littattafan da suka zo kafin alƙur'ani dama ba su kai darajar alƙur'ani ba to shi kuma alkur'ani ba wanda ya kai suratul fatiha kenan wannan sura da muke karantawa a sallah tana da alfarma tana da albarka manzo Allah ce wahiya sab'ul masani ita ce ake kiranta as-sab'ul masani ayoyi bakwai da ake yawan maimaitawa an kira wata as-sab'u wasu suka ce tana dauke ne da ayoyi guda bakwai al-masani saboda ana yawan maimaita su ko a sallah akan maimaita ta sau goma sha bakwai aƙalla a rana to kaga ana yawan maimaita su kenan ayoyi bakwai da ake yawan maimaita shi sa alkira ta da asaba'ul masani wasu kuma suka ce a'a akwai ayoyi guda bakwai ko kalmomi guda bakwai da Allah ya maimaita a cikin su yasa ake kiranta asaba'ul masani in ka dauki bismillahir rahmanir rahim akwai Allahu akwai ar-rahman akwai ar-rahim a ciki ko sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin to can bismillahi da alhamdulillahi za ka samu Allahu ta fito sau biyu da cikin bismillahi da cikin alhamdulillahi sunan Allah Allahu ya fito sau biyu ko alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce ar-rahman ar-rahim ar-rahman da ar-rahim ka dauke ta cikin bismillahir rahmanir rahim ka samu abu uku ya maimaita sau biyu ko Allahu sau biyu ar-rahman sau biyu ar-rahim sau biyu sai ka ce kuma maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalmar iyyaka ta fito har sau biyu ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الصراط ده الصراط كلمة صراط تاخدو صوبي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنت مو عليهم حسنا الصوبي منا ده قرانا وكينا قراشي ده muna da Allahu muna da Ar-Rahman muna da Ar-Rahim muna da Iyyaka muna da Sirata muna da alaihim ko sai ghairil maghdubi alaihim waladdallin al-maghdub da ad-dallin duka firqatai min firqi ahlil kitab addinai guda biyu cikin addinan ahlil kitab su ne abubuwan da Allah madaukakin sarki maimaita sau bakwai a cikin suratul Fatiha wasu suka ce a dalilin kalmomin da ake kiranta as-sab'ul masani wasu kuma a dalilin yawan maimaita ta da ake nisa ake kiranta as-saba'ul masani wasu ko addu'a za su yi sukan ce a karanta Fatiha sai a yi tawassuli da ita ko a ce Fatiha da salatin annabi ko ba na Fatihu ba Fatiha da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama to yawan ambatanta da yawan kama albarkata wanda yasa ake kiranta as-saba'ul masani wal qur'anil azim وهو القرآن العظيم هكذا يربط أمر إن اسم القرآن العظيم وهي السبع المثاني إتشي السبع المثاني والقرآن العظيم هم القرآن شيء مي جرما أنا كرم فاتحة القرآن مي جرما me yasa aka kira ta alqur'ani mai girma tare da cewa dukkanin alqur'ani mai girma ne wanda da ana ke nuna maka alfarma da farala da suratul fatiha take da akwai girman surar ya kai da cewa duk cikin alkur'ani da injila ba makamantarta wanda yasa aka kira ta da cewa alkur'ani al-azim sai manzo Allah ce wal qur'ani al-azim allazi utituhu shine alkur'ani mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya saukar a gare ni Allah hada mu da albarka suratul fatiha amin to muna magana dai akan rukunatul fatiha da fadailiha ko can cewa cikin alkur'ani da injila ba makamantanta ko ba wacce ta kai ta girma wannan falala ce ko to wannan kuma hadisin da zai karanta mana yana nuna ma har yanzu dai rukuni ne lalle a cikin karatun alqur'ani sai ka karanta suratul fatiha sai ce akwai hadisin da imam al-bukhari ya rawaito a cikin hadisin wa amara sallallahu alaihi wa sallama al-musi'a salatahu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wannan sahabin da ya muna na sallashi ya umarce shi da me an ya tsara biha fi salatihi lalle ya karanta suratul fatiha a cikin sallar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi in ka zo sallah kai kaza kai kaza kai kaza sannan ka karanta suratul fatiha to mun faɗa a baya cewa duk abin da aka karanta da almusi a salatahu abin da sallah ba za ta yi ba ne lalle sai da shi to tunda an cewa almusi a salatahu ka karanta suratul fatiha wannan yake kwatanta maka suratul fatiha rukuni ce lalle dole ce a cikin sallah ya umarci mai wanda bai da sallar shi lalle ya karanta ta cikin sallar shi haka abu dawud da ibnu qudaima wal hakim a cikin mustadrak wa ghairihi banda wannan malaman ma malamai da yawa sun rawaito wannan hadisi wa qala shi manzon Allah ya ce liman lam yastati hifzaha ga wanda ya kasa haddace suratul fatiha sai manzon Allah ce kul ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan al'amarin rayuwa ko Allah yana ba da irin baiwar shi yadda ya so kuma yana sauƙaƙawa ga yadda ya so an taɓa samun mutum ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da ni alqur'ani da shi da manzan Allah suka sa suratul fatiha a gaba an yi duk yadda za a yi wannan mutumin ya kasa karanta suratul fatiha kuma rukuni ce a sallah kaga kwararren malami dai a duniya babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ta fitar mishi in dai kwarewa ce a karantarwa babu sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da duk wata dabara ta koyarwa ba wata bai amfani da ita ba in ma ta koyi da kanka ce in ma karantarwa ce da lissafi da misali in ma karantarwa ce ta hanyar ba da kissa karantarwa ce ta hanyar ba da misali karantarwa ce ta hanyar nuna ma abin a zahiri karantarwa ta hanyar ma majigin abu duk abin da ake amfani da shi a salon karantarwa ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfani da shi ba wannan mutumin kuma ba larabe ne larabcin yaren shi ne duk harufan da za a yi amfani da shi yaren sa ne suka yi da manzon Allah duk turjin da za a yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin saki zuwa an yi duk dabarar da za a yi a haddace suratul fatiha ta ki haddatuwa wanda yake nuna maka shi qur'ani da garaba daune kuma ga garkoyo amma kuma mai sauki ne ga wanda Allah madaukakin sarki ya sauka mishi ya saukake masa eh yassarna dhikri ayatsana alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir mun saukake alqur'ani dan ya zamanto ambato ina masu hankaltuwa ko ina masu neman musaltuwa haka Allah madaukakin sarki ya rubuta sun zaki haka nan ya faɗa cewa shi alqur'anin nan shine zababban littafi a gare shi kuma yana bashi ne ga wanda ya zaba cikin bayan shi summa arsalna alkitaba alladhina istafaina min ibadi muna gadar da littafi ne ga wanda Allah ya zaba cikin bayan shi to wannan mutumin ba yadda bai bai haddace suratul fatiha ta gagaru kuma dole sai da suratul fatiha sallah za ta yi sai manzo Allah ce to in ka tashi sallah akai kabbara ko kai kabbara Allahu akbar sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar sami Allahu liman hamida shikenan sallah sai shine karhen dai ta azzara ko da haka ce wanda suke karantar da iyaye mata tsofi sun yi sun yi sun yi fatiha ta zo ta ki zuwa babu yadda za a yi ko saboda harshen ya yi kwari ya yi tauri ba zai lankwasu ba ko saboda allah bai ba su rabo na haddace wani abu cikin alkur'ani ba in ma aka zo dai kuna zaune da ke alhamdulillah rabbil alamin ya ce alhamdulillah rabbil alamin hewa ce ce arrahmanir rahim to arrahmanir rahim in yayyayi wace maliki yawmiddin maliki yawmiddin in ka faɗa sai faɗa don haka zo sallah ya zai kaga ba da ce maka ba sai wace sai wace to idan duk kun sa dabaru sun ki sai a karantar da shi abinda manzon Allah ya faɗa waɗannan kuma Allah da suna da saukin haddacewa saboda suratul fatiha saboda haka in ya kabbarta sallah in ya iya addu'o'in bude sallah da waye sun samu sun zo alhamdulillah in sun kasa zuwa saboda fatiha bata zo ba to ai kokari waɗannan su zo سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أركع الفرقو يكرنك إذا فاتحة بسورة أركع تبيو يكرنك إذا فاتحة بسورة تأكو يكرنك إذا فاتحة بسورة تهو يكرنك إذا فاتحة شكو إذا فاتحة بسورة يعني أنت إذا صلى الظهر شككي wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a ta uku da ta hudu yana tsara wani abu a bayan ta na sura kamar da zamu kalla insha Allah ta'ala da haka kenan mun fita cewa Fatiha lalle sai an karanta ta a sallah amma idan ta ta'azzara dan hikima ce hikimomin ubangiji ana iya karanta wani abu ya zamanto makwafinta wa qala lil musii salatahu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan mutumin da ya muna na sallar shi fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi idan a tare da kai alqur'ani akwai alqur'ani faqra bihi to ka karanta shi eh idan ka haddace alqur'ani zaka iya karanta surorin da suke cikin alqur'ani to ka karanta shi wannan ya hada da fatiha da abin da yake ba fatihan ba wa illa idan baka haddace komai na alqur'ani ba dalili dai akan bayan wancan ana faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai ce wa illa in ba abun da ka haddace na alqur'ani fa hamidillah to kai godiya ga Allah wa kabbirhu ka girmama shi wa hallilhu kai halala a gare shi shine la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai da cikin karatun ba a ƙara da Muhammadun Rasulullah ko eh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah da haka in ka iya suratul fatiha da karanta a sallah idan baka iya suratul fatiha ba waɗannan tasbihan da kabarbari guda biyar su za ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah duk wanda ya wannan da izinin Allah sallaka ta yi lafiya kalau babu abin da ya gurbata ta wanda yake sake kwatanta maka addinin musulunci akwai sassauci akwai sauki a cikin shi inda Allah ya ce dole sai an karanta Fatiha sallah za ta yi wallahi akwai gurin da wanda ba su ba karanta ba tunda an samu wanda ya kasa koyon sa ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samun wanda zai kasa koyon ta ta bakin wani wannan shine ba komai sauki da araha kuma da zaka je rigagen mu da cikin kauyukan mu da cikin buranan mu mutanen da ba su iya fatiha ba Allah kaɗai ya san adadinsu kuma haka ake sallar da gunguni zai zuba tarbi zai zuba manya-manyan kaya da rawani da kuma zai kirin a masallaci Allah amma me yake karanta ba abin da yake karanta an kuka goma garba ku ƙari jaraba ja ku sallah ba zai iya jan ku ba saboda aiki ran asiri amma idan azan harce zai kirme rige gaba ya ta kirma ku ba ku san me ake kirmawa ba e to babu laifi mutum ya sauke girman kai shine addinin musulunci ni fatiha ba za ta zo a guri na ba ba wani sassauci cikin sassaucin musulunci to mai karantarwa shi ma idan gwani ne ya fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama da wannan mafita ne shine amfani da zaman to mutum yana da ilimi ya yawaita bincike a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce ma'anar Allah bai taba saukar da cuta ba ya saukar da maganinta wannan addinin yana da sassauci in ka ganin wahala a cikin shi to karancin ilimi ya kawo ta don da ya dan karamin karatu ya koma gefe za ga sai ya wahala sai ya wahaltar da al'umma amma duk wanda ya karatu yake neman karatu yake zama a cikin al'umma za ka ga kullun da kullun yana sake ra'ayi akan wanda ya gina ra'ayinsa na baya saboda ilimi yana ƙara zuwa mashi yana ƙara gane a hebe fahimta ba yana ƙara zuwa mai yana ƙara ganewa ashe bai fahimta ba yasa hatta imamu shafi'i Allah madaukakin sarki ya mai rahama fatawar shi galibi akan al'amura fatawa biyu gare shi zaka dan sai qala shafi'i fil qadim imamu shafi'i ya faɗa fil qadim a baya tsohuwar magana shi to wannan bayan ya sake gogayya ya shiga duniya ya shigo garin misra ya zauna da sauran manya-manyan malamai da suka yi karatu a ƙasar misra tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kutsa karatunsu da irin wayewar kasar misra ta wancan lokacin sai zama tana da afatawa guda biyu da ya sake komawa sai a ce ai da an ma tambaya ka ce kaza da kaza sai ce yanzu kaza nake cewa saboda karatu ya zama ga mata fatawa ta cancan to haka kuma musulunci ya kamata in kai fatawa shekara goma in aka sake tambayar wata zai ka sake karatu ka fahimci waɗansu matsaloli sai ya ba mamaki ma'awar da take canjawa da haramun su suka dace yanzu da sassauci ko da shole su suka dace a abin akwai sassauci ko kai ko kar kai duk kana da dama a cikin ka wannan shine sunnar karatu haka idan mutum ya yi karatu da yawa ya fara karanta to za ka tada gaskiya abubuwan da sauki matuka da gaske wanda ya karanta arba'unan nawawi ya haddace ya iya karanta ya haddace fasarar Allah ya sa albarka amma idan ya tashi karanta da aikin islamiyya za a sha wahala dan iyaka jarin kenan in yazo zai yi fassarar abin da hadisi ya kunsa ba zai iya koma cikin hadisan ya zakuro rubutun da za su fassara wannan ba sanar da fassarar barbaci da ba kamar da aka baka da wata kalmar ta ci da doka to ranar bayani da kan garba ce to amma idan ka tafi ka karanta wannan ka karanta wannan ka karanta wannan sai sai maka ka sai fassarar ta zuwa to kwarewa ce ne daga inda ba dan mutum ya zo makaranta dan aka tambaye ka a iya karanta wani abu madadin suratul fatiha idan Allah bai gode min suratul fatiha ba wani zai ce maka a'a wala da zai ba ai dole karatun sallah ne da fatiha ita ce ya kafa da warko amma su kaga da ka zo makaranta ka fahimci har a gaban manzon Allah ko ne fara fara karanta fatiha kuma akwai sassauci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samar mashi kuma haka yi sadar ya koma ga Allah kuma insha Allah yana aljanna kafin mu Allah ya mu sami shi lafiya Allah ya sami shi sai na ko qira'atu wa ra'a imami fil jahariya soke karatu a bayan liman a sallolin da limami ke bayyana karatu yanzu mun fahimci karanta fatiha dole ce wannan kana sallah tare da liman ko ba ka sallah tare da liman wajibi ce haka muka wuce a baya la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah da duk wanda bai karanta suratul fatiha ba irin waɗannan duk sun zo ma a ina za a karanta kurare ne daban-daban wasu malaman suka ce lokacin da liman ke shiru idan ya kare karatun fatiha a lokacin da wasu malaman suka ce yana yi kana yi to har aka haɓa manzon Allah aka aka yi ta yi amma daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matsawar liman na karatu a bayyana ba a buƙatar kowa ya karanta komai cikin alƙur'ani waɗannan su ne dalilan da za mu karanta yanzu don haka in kana sallah kai ɗaya wajibi ne ka karanta fatiha amma idan kana bin limami to ba wajibi ba ne ka karanta fatihar wannan sai ya ce hadisi ya wata cikin bukari imam albani ya ce a cikin hadisin ko ma'anar hadisin wa kana qad ajaza lil mutammina an yaqra'u biha wara al imani da ya kasance ya yi umarni ya ba da dama ni ne kalmar ajaza ya ba da dama lil mutammina ga wanda suke bin liman an ya ƙarfi biha su karanta suratul fatiha ko dai liman yana yi sura alhamdulillah rabbil alamin kuma kuma alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin haka zaka ji masallacin lokacin ya kaure ne kamar makarantar shoka idan ana yi kowa yana yin nasa to da haka ake karatu haka ake sallah saboda liman ya ba da dama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a yi karatu a bayan liman mun ba da sanarwa a farkon karatu wanda suka zo da yara da Allah suka su su rika yin shiru hayani suna shiruwa a cikin masallaci قد أجاز للمؤمنين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة قبائل ما أتكن صلى وفي الصلاة الجهرية أتكن صلى لأكي بين تراكيش حيث كان هل يكسر fi salatin fajri a cikin sallar asubahi wani lokaci manzon Allah na cikin sallar asubahi fa qara'a sai yayi karatu fa saqulat alayhi qira'a sai karatun yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nauyi ana samu ko kana karatu sai ka jiyo wani abu ya shigo sai ya raba maka lissafi sai ga tartar an dan samu safa to shi ma haka da yana je wani ya sako wani karatu sai ya cire karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma muryar karatu sai ya dauke ni sai manzon Allah ta ka gane a nan yake ko a nan yake sai karatun yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qara'a fa sabulat alaihi al-qira'a falamma faraga da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare karatu sai ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum mai yiwa kuna karatu a bayan limamu la'alla nan kamar dai ta shimfiɗar magana tun da ya ci karatun har karatun ya sha kuɗa nashi kaga la'alla kenan kamar ta tabbas ya ce kuna karatu a bayan limamu ƙulna na'am hazzan suka ce kwarai da gaske hazzan amma karatu na gaggawa liman yana yi kana gaggawar da kashi dan yace alhamdulillahi rabbil alamin eh bisa alhamdulillahi rabbil alamin to wani za a iya faɗa wani kuma zai iya kwance har salimin ya fara wata aya sannan ya faɗi nashi sai suka ce na'am muna karatu hazzan amma cikin gaggawa muna gaggawar mu rubuta abin da ka faɗa ya rasulullah suka ce ya manzon Allah muna yi cikin gaggawa kada sai yace la taf'alu kada ku sake ayi haka din illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitab sai dai idan dayan ku ne zai karanta suratul fatiha a karatun fatiha wannan ku yi فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها domin babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha yanzu iyaka nan kenan har suratul fatiha har yanzu wajibi ne idan liman ya karanta sai ka karanta inda iya wani hadisin muka tashi to matsala ta a makaranta ke yanzu wanda ya tafi zai tafi da cewa har yanzu dai karatu wajibi ne kai karatu na fatiha a bayan limami ko ya manzo Allah ya ce la tafa'alu kada fi illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitab sai dai idan ɗayan ku zai karanta suratul fatiha ne فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ومن باب صلى دون wanda bai karanta suratul fatiha ba hada da idan iyaka nan ne iyaka karatun mu kenan liman zai karanta fatiha za ka karanta fatiha amma idan ya karanta sura yake yi tunda manzo Allah ya ce la tafa'u me yasa za ka karanta fatiha saboda sai illa an ya qara ahadukum bi fatihatil kitab sai dai idan ɗayan ku zai karanta suratul fatiha ne alhamdulillahi rabbil alamin to wannan sai ya karanta me yasa zai karanta sai saboda babu sallah ga duk wanda bai karanta suratul fatiha ba mun fahimci ya kana ko na'am to amma sai aka samu hadisi wanda imam malik ya rawaito shi wal umayyi wal bukhari fi juz'ihi juz'u qira'ati fi salati kenan ثم نهاهم عن القراءة كلها في الدهنية daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hane su akan karatu kwata kwata a sallar bayyane yanzu an kare wancan karatu inda mun samu hujja ko thumma nahahum kalmar kumma tana zuwa ne a bayan an ɗauki lokaci daga baya nahahum anil qira'ati kulliha sai manzon Allah ya hane su akan karatu baki ɗayan shi fil jahariya a sallar da ake bayyana maka karatu wa zalika hina ma wannan fa lokacin da lokacin da aka yi hanin kenan ko in sarafa min salati jaharin ko in salata in sarafa min salati jahara fi hadhihi alqira'a in sarafa ita ce kalmar ya idar ko ya gama idan an ƙare sallah a larabci kar ma akan ce in sarafa ko hina sarafa min salati ko hina yansarifu min salati ana nufi idan ya ƙare sallah ko ya yi da sallah ko ya yi sallama da sallah daga sallah to manzon Allah da ya ƙare wata sallah wanda ya bayyana karatu a cikin ta wa fi riwayatin wata riwaya aka ce annaha salatu subhi wannan sallar sallar asubahi ce da aka dama dai ko ta zama asubahi ko ta zamanto magriba ko ta zamanto isha'i su ne ake bayyana karatu a cikin shi don wani malamin suka ce a cikin sallar asubahi ne faƙala da ya ƙare karatun sai ya ce hal qara'a ma'i minkum ahadun alifan hal qara'a ma'i ko akwai wanda ya karatu da ni minkum cikin ku ahadun ko da mutum ɗaya ne alifan yanzu yanzu nan ma'ana wannan sallar da na yi akwai wanda ya yi karatu tare da ni ina karatun sallah shi ma yana yi faƙala rajulun na'am sai wani mutum ya ce ƙwarai ana ya rasulallah ni ne ya manzan Allah ni ne na yi karatu kana karatu ni ma ina yi faƙala sai manzan Allah ya ce in ni a ƙulu me ina ce muku ma ni na za'u me yasa ake tarayya da ni me yasa ake tarayya da ni kalmar unasabun tana zuwa da ma'anar mushara kuma tana da zuwa da ma'anar munawaba in kayi nimani kamar mai yago musharaka kana yi ina yi munawaba in kayi in yi da haka kenan idan musharaka ce manzo Allah alhamdulillah niman alhamdulillah kika da suke dauka tare suna ajiyewa tare idan munawaba ce idan manzon Allah ya kare shi wannan mutumin ya dauka sai ce to ma ni na samu me yasa ake tarayya da ni ko ake faɗa idan na faɗa to da manzon Allah ya wannan maganar ma ni na samu me yasa ake jamin Qur'ani ake munawaba da ni fa ta annasu an zara sai mutane suka daina karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan fa sabai sun fike fahimtar me yake faruwa a da ya ba su dama su yi karatun fatiha ne tare da su yanzu a wannan asubahi kana nufin har sura ce suka yi tare da manzon Allah iyaka fatiha cikin da hadisi sura sai ce to me yasa ake shiga cikin karatuna daga nan sai sahabbai suka da shiga karatun manzon Allah a fatiha ne ko a sura da haka daga nan sai zama to idan liman yana karatu saurara ake ba a karatu tare da liman ita kalmar munaza'a mun ce ana fassara ta da kalmar musharaka ne ko munawaba saboda hadisin da shi kansa hadisin kudusi ne inda aka mada bakin sarki yake cewa al-kibriya ko ridai ko wal azamatu al-kibriya wal azamatu ridai ji da kai da girman kai waɗannan mayafi na ne sai ce faman na za'ani fihi ma wanda ya yi tarayya da ni a cikin ba sai amfani da kalmar mai munazara na malamin Allah ce mali munazara sai ki tafa man na sa'ani wanda ya yi sharayya da ni a cikin girman kai da ina sai Allah ce ka san duku ko ka san duku wala ubali zan halaka shi ne ba tare da na damu ba da aka duk wanda ya ɗauki girman kai da kafafa da kiya ta da mai hukun iblis wannan shiga gonar ubangiji yake shiga sifar ubangiji yake Allah ya ce ya yi alkawari sai ya wulakanta shi kan yarsu da aka in kana da girman kai ka ajiye a ranka kana da alkawarin Allah zai wulakanta ka kuma sai ya wulakanta ka abin da zai hana kawai wulakanta ka ta zama to mai saukin kai kuma da yawa za ka gani ya faru a gaban ka duk wanda ya aro ne liman kai liman kai ya yafa sai Allah ya zazzage shi ya wulakanta shi irin mutanen da ya wulakanta za a ga sannu a hankali yana komawa gurin su waɗansu su rama wasu su kwara mashi wasu su yi kwafa a zuciya su ba shi abin da ya sai da ma Allah ne gwani iya in kana so ka gama lafiya kar ka shiga gore girman kai da shi da kai da nuna ka sai ka gama lafiya kan eh ka zama to mai sai sai tawa to fa da hanna ko an da ra'a ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai mutane suka hannu tare da karatu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ma jahara fi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil qira'a a inda manzon Allah ke bayyana karatu حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكس da suka ji wannan magana ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da hankali da haka da manzon Allah ya faɗi kalma sun san sakon da yake cikin ta da su ake kwana da su ake tashi daga jin wannan kalma sun gane manzon Allah hani yake to sai mutane suka daina karatu a kallar bayyane tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana wa qara'u fi anfusihim sirran sai suke karatu a ransu a koyi fi ma la yajharu fihi al-imam a inda limami baya bayyana karatu da aka sallah azhar kowa sai karanta fatiha shi da surar ta koyi raka'a ta farko raka'a ta biyu ta uku da ta hudu su karanta fatiha ta koyi magariba raka'a ta karshe su karanta a koyi isha'i raka'o'i biyu karfe su karanta a koyi saka lazar su karanta ta da baki ɗanta a koyi wannan haka masahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bi da sunna da haka yanzu kuma abin da yake daidai a kan limami yana karatun magariba ka saurare shi in ya zo raka'ar ƙarshe yana fatiha kana fatiha amma kai ma a zuciyarka ko a lafanka zuciyarka ta san me kake karantawa lafanka suna motsawa ko bakin ka yana motsawa ba a karatun gum akwai wanda yake karatun sukani ne zai karatun ne haka kuma zuciya ta sana ga wata mai ke karanta ba karatu ba ana sukani ne ke ko browsing ko akwai browsing akwai sukani browsing ne ko sukani ne sukani ne ko wani ne browsing browsing ne ne har in ya kalli shafin ya wuce irin karatun da ake a wajen musamman ko a sauke Qur'ani za a ma Qur'ani sau sittin to browsing suke da ya ɗauke ka da yawa ka sai a wannan browsing suke ba a karatun Qur'ani irin waɗannan karatuttuka ne ana karatu ne zuciya ta san me take yi kuma lafa suna motsawa shine ka'idar karatun Qur'ani aka tambaye wani sahabi ya kuke gane wai karatun manzon Allah a sallah a sallah wani sallar la'asar tunda za ka yi sahabi ya ce mana manzon Allah ya damu sallar azhar ya karanta wani ne kullu huma zakin doma wani ce manzon Allah ya damu sallar la'asar ya karanta har ataka hadithu da rashiya wani ce wai ku ya kuke gane karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace taratan yusmi'una ayatan aw ayatayn yace wani lokacin yana karanta aya ɗaya ko aya biyu a bayyane yana cikin karatu da ya can ƙarhe ya ga ta suhufi ibrahim wa musa a sallar azhar wace karanta sabbi isma rabbikal a'la to yana wani gani ta to a wannan sallar manzon Allah sabbi isma rabbikal a'la wani sahabi yace wani lokacin kuma wurin gemu shi yake kallo kaga kenan ba gumbe yake inda gumbe yake da za a ga wurin gemu to amma yanayin da gemun sa yake motsawa da bakin sa yadda za ni harafi kaza da harafi kaza su ne suka hada ana in ku harafi kaza ya haɗu da kaza kaza ya biyo bayan shi lalle a sura kaza ake samun shi haka suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayata yanzu ina jin babu mai juya baya kai ya kalle kama wani ya karanta mai ga wanda abin da na faɗa ta kamun ɗin gemu na na wata ce na karanta ta su sake ta mana ba za a gane ba ko inna fatahna laka fathan mubina to su kaga saboda tsabar sun karanta alqur'ani sun san da ina harufa suke fita in ka zayi motsa ka zayi motsa a guri ka za ake samun shi kaga hadda da qur'ani da irin samun da shi wannan hadisi ne nan biyu kawai su suka bada inda suke gane karatu maulan Allah sallallahu alaihi wasallam karanta bukari suka ce ko daga motsin gemun shi ko kuma in ya ziyar da mu aya ɗaya ko aya ni kuma na kawo ta ne a dalilin ba a gum inda ana gumda ba za a ga motsin gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake karatu a sallah shine cewa qara'u fi anfusihim sirran sai sai karatu a ran sa aboye fi ma la yajharu fihi imam a inda liman baya bayyana karatu shi wa ja'ala al-insata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tausaya tauraro li qira'atil imam da karatun liman min tamamin itmami cikon ko cikin cikar kwaikwayo ga limani ka saurari karatun liman sai manzon Allah ya sanya shi ya zamanto shi ma shar'i ne cikin bunka da sallar limami din wa ja'ala insata ya sanya al-insat shine shuru da kuma nutsuwa da kuma neman gane abin da ake faɗa ita ce an kalmar insata وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا kalmar ansitu shine kai shiru kuma kake kokarin fahimtar me ake so a gaya maka to haka manzo Allah ya sanya sallar limami waja'al al-insata li qira'ati al-imami min tamamil itmami cikon kwaikwayo ne ga limami min tamamil itmami bihi fa qala sai manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito da Abu Awana Muslim da Abu Awana sai maza Allah ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bi an sanya liman ne kawai a sallah dan a kwaikwaye shi me yasa aka ce in kun zo sallah ku yi limami dan duk masallaci su kwaikwaye limami ya za a yi kwaikwayen sai maza Allah ce fa idza kabbara fa kabbiru in yace Allahu akbar to duk gaba ɗaya ku ce Allahu akbar wa fa idza kabbara fa kabbiru wa idza qara'a idan ya yi karatu fa'an situ ku yi shuru ku nasu to idan ya ce a yi shuru a nasu a ina kuma za ka yi karatun kai idan yana alhamdulillahi rabbil alamin kana alhamdulillahi rabbil alamin a ina za a samu nasuwa ba za a samu nasuwa ba har sai idan ba ka kowane aiki sai kasa kunne da kokarin cin mai limami ya faɗa kuma da kokarin hararo ma'anar abin da ake faɗa sabbih isma rabbikal a'la kana tunanin umarni ne Allah ya ma kai tasbihi ga ubangijinka mai daukaka shi yasa idan manzo Allah ya faɗi wannan sai ya dan saurara da shi da mamu duka ya yi tasbihi sabbih isma rabbikal a'la sai shiru sai sai subhana rabbiyal a'la wannan ita ce sunna ana faɗa idan liman ya karanta a sallah yakan yi shiru ya faɗa haka ma musu faɗa ya inganta ana faɗin wannan idan liman ya yi karatu a sallah to fa idza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara kuma ku yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu idan yayi karatu ku yi shiru kawai ku saurare shi kama ja'ala al-istima'a lahu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya sauraron limamin mughniyan 'anil qira'ati wara'ahu ya wadatar a madadin karatu a bayan shi in dai ka saurari limaminka to wannan ya wadatar maka daga yin karatu ba sai ka yi karatu ba ibn abi shayba ya rawaito wani hadisi wa dara qutni da dara qutni yace man kana lahu imamun duk wanda yake da limami fa qira'atul imami to karatun limami lahu qira'a karatu ne a gare shi in dai kana da limami a sallah to abinda limamin ka ya karanta shine karatunta da haka da ka bar limamin mutum misali ya ce alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin kai da shi kuka ce amin to gabaki ɗayan ku kun karanta suratul fatiha kun yi waɗannan addu'o'in har da ƙarin cewa ma duk wanda ya ce amin ta dace da ta mala'iku kamar yadda muka wuce a bayan a za mu tada shi a gaba ne ko to wannan mutumin an gafarta mai zunuban shi to kaga in banda kai a karatun ta ina za a gafarta ma zunubi wani yayi karatu a cike lada a baka ko a baka gidan aljanna to karatun wannan limamin naka karatun ne da ya kare sai ya dauko suratul baqara a tahajjudi ya karanta ta ya wuni yana tilawa kai da ka zo kawai shiru kai kana sauraron shi zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin har zuwa karhe amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi har zuwa karhe rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da ya kare sallah fansurna alal qawmil kafirin ya gama suratul baqara to yadda liman ya karanta suratul baqara kai ma haka kar karanta suratul baqara amma sharadi ka saurari liman ka san me yake faɗi kabarin liman yana cikin tahajjudi yana zuba tahajjudi kai kuma kana zaune kana kallon wayar kai yanzu an kai karfe nawa ina ganin da minti bakwai zai iya karasawa a akwai matsala eh matsalar lalle ya zamanto kana saurare kana nasuwa ka saurara ka nasu to duk abin da liman ya karanta kai ma karatun ka ne a sallah man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a limamin karatun limami to karatun ka ne imam albani ce haza fil jahariya wannan a cikin sallar da ake bayyana mata karatu ne sallar da ake boyewa fa yadda liman yake aiki kai ma haka ba kai aiki alhamdulillahi rabbil alamin kai ma alhamdulillahi rabbil alamin ya zaɓi sura kai ma zaɓi kadarci ba lalle bane ku yi sura iri ɗaya tashi kuma baya buƙatar he ka san me liman ya karanta ko me ka karanta ko aina ya kare karatu ko ina za ka kare karatu amma da yake shedan baya barin mutane su huta lafiya kada ba san ba sai annabi yana karatu kai ma kana karatu sai ya biyo iyayen mu sai ne ma aka ce to tunda fadin amin tana karatu a sallah in ka kare nunawa iyaye mutanen ka ma ka gama karatun Fatiha yasa jiya an ka je masallacin gargajiya ga sun tabe garin su haka ko in ya kare ga gairin magdubi alaihi wa sallam haka wa wannan jijjiga wadda zai musu alama da cewa na kare bake ne sai amin a zuciya kuma har da abin ya yi sai ya ga mutum ko hidde yake sallah ya ga ya saɓe riga ya saka hannun shi kuma yana karatu ya ga ya haka kaga hiwa yake da bukatar ya ya kare hidda yake karatun zafo to amma saboda in ka shigo da abin da baya cikin shari'a to ba zai taka anan ba sai ya wuce gunda ba anan ka sai kai ilimin tsaye da shi ba shi yasa mafi alkhairi a cikin addini shine ka kirkira komai kai iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan yana barna ba ta biyo shi duk abin da ka ce ya dace a yi to daga baya sai barna ta shigo cikin wani abu Allah madaukakin sarki ya tsare mu eh na haka idan matsayin karatu a cikin sallar koyi wanda zai kasance za mu same shi a cikin karatu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin na'am kamar dai da muka faɗa ana dai buƙatar 'yan uwa dangane da sata da muka ba da labari an yi ta college of education Allah ya tona asirin barayin da suka yi wannan sata Allah hana su amfanuwa da wannan sata din Allah kuma madaukakin sarki ya ƙara mana tsaro a cikin garinmu da cikin unguwanninmu da cikin gidajenmu da wuraren ayyukanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu aminci da kwanciyar hankali wannan kuma yake ƙara jan hankalin shugabanni lalle lalle samar da tsaro yana cikin ayyukan da ya rataya wuyansu idan kana mulki a ƙaramar hukuma to wajibi ne tsaron ƙaramar hukuma yana wuyanka ya ma har a kundin tsarin mulki na Najeriya aka ce ciyaman shine chief security na local government din shi tare da cewa akwai DPO akwai security officer akwai ɗan wane ne akwai ɗan wane amma aka ce alhakin tsaron ya rataya a wuyan ciya dan ya zamanto tambaya ce da zai ansa a gaban ubangijinsa to wajibi ne ya tabbatar ya bada gudunmawa wajen samun tsaro haka gwamna a jihar shi wajibi ne ya bada tsaro a jihar shi inda za a samu asarar rayuka da dukiyoyi da ta'addanci da ake a jihohi da yawa Allah ya ga tsakanin musu da shi in akwai sakacin gwamna sai Allah madaukakin sarki ya tutse shi ya tambaye shi ka mulkin mutane amma baka ba su tsaro akan dukiyarsu ba baka ba su tsaro akan lafiyarsu ba baka ba su tsaro akan addininsu ba da sauran abubuwan da yake da bukatar tsaro haka shugaban ƙasa haka za a mai irin wannan tambaya haka shugaban ma'aikata haka za a mai irin wannan tambaya din da haka in ka ci ciyaman na karamar hukuma duk inda yake da bukatar tsaro ya kamata a sa daga cikin barazanar da take samu mu shine duk yawancin ma'aikatu tsaffin masu gadi sun yi ritaya amma ba replacement wata ka tabbuman local government in ka tambayi masu gadi da suke tsaron sakatariya da sauran guraren da local government ta mallaka ba na jin ka samu mutum hamsin su ne safa su ne rana su ne dare masu kwana haka in ka je manya-manyan makarantun secondary da primary school za ga duk wanda aka ba su wani ba aka ce in ya bata za ku biya to za ga da principal da headman an ta haisu sai saboda ba su da masu gari da za su tsare to ya kamata lalle wanda suke kusa da 'yan siyasa su taimaka su ba su shawarwari a wadata waɗannan wuraren da ababen tsaro da kuma masu tsaro din ya zamanto an sa masu gadi kuma in son samu ne duk irin wannan CCTV din ya kamata duk a sata in kana da bandami guri masu gadi sun ma kaɗan ka sa irin waɗannan kyamarorin mana ko da an yi satar ta wuce idan aka zo bayan wata za a iya ruwanin daidai gurin da ya faru wata kaza daidai lokaci kaza a danna za a ga duk abin da ya faru ita ɗauka take har abada ba lokacin ta tsaya me kake da bukata shine abin da ya faru daidai lokaci kaza ne ka je ka janyo wannan lokacin ka sa mata kai ruwanin za ta ga maka ga hoton da na ɗauka ita ba ta gajiya kawai ɗauka ne na ta kai kuma ya ɗauki aka abin da kake da bukata wallahi alhakin gwamnatoci ne su samar da tsaro don tsaron dukiyarsu tunda su suke kawo in an lalata su ne za su siya to da gwamnoni da siyamomi da masu gidaje da masu unguwanni ka ba da tsaro a gidanka ka ba da tsaro a unguwarka ko ku taimaka wajen ba da tsaro da haka wanda suke taimaka wajen tsare unguwanninsu da sintiri da wane ne wannan Allah madaukakin sarki ya saka musu da albarka Allah ya ƙara karfafa su Umar dan Khattabi lokacin yana mulkin shi bai fiye bacci da daddare ba da shi ake zagaye gari wani lokacin ya ji matsalar ya dira ya yi maganinta wani lokacin ya ji cewa korafi ake da koke ya je ya bada gudunmawa a wannan zagayen da yake cikin dare da wani gida sun tara su ya su sun sha abin da za su sha ga 'yan mata nan suna rera musu waka kuma ɗan kaɓa bai zo wuce ya ce a ƙarina a cikin mulki na har a samu abin maye a sha da daddare ake kita waka ya sa in ya zo guddukan gida guduwa za su umar ɗan katsabi ya lallaba ya gema daga baya dur ya dira wannan gida ya ce to Allah ya kama ku ta ɗaga ya sarka ne suka ce ya kama muku ya kama ku ta aka ya ce mu haƙo ya muka muka rufe laifinmu saboda muna jin kunya kai kuma ka biyo ta kanka tanga ka jiro alhali Allah na cewa la tarkulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tudhanu ala ahliha har sai ka nemi izini ka yi sallama da ka nemi izini ka yi sallama za ka baka sami mu haka alhuhim da ka gani barnar ya ji kokarin gyaran barnar ne ya dawo ya ce to ku yi hakuri ya koma ta inda ya fito ba tare da kawo ba shi ma ya dabi kuma sun yi ne to kaga kenan idan da kananan hukumomi ciyamomin su da gwamnoni ana fitowa a yi patrol da su wallahi yan sanda za su ji karfin gwiwa to amma ta za a kai ka shiga gida an baka miliyoyin kuɗi ka raba su da rana da daddare ka kwanta a kansu kana min shari kuma ɗan sanda da albashin dubu hamsin ko arba'in da wani abu wani kururuwar da aka yi ta ƙari su dubu hudu dubu biyar suka samu shi kuma ya kwana yana zagaye gari da wannan sanyi kuma an yi yaka abin da zai yi mahaya tafiya zai huta inda zai iya hutawa to amma inda ya tabbatar ciyaman na lokal gaman kwana yake yana zagaye to za ga su ma Allah Allah za su yi su kwana suna zagaye dan suke haɗuwa da shi a unguwanni ya je ɗan tunan wasu ma sun je ya je kan tudu su ma sun je ya je kan takai su ma sun kai sai a zauna lafiya kalu amma da ya tafi ya kwanta su haisu mutu kwanta kowa ya kwanta ne akan aiki shi to harkar tsaro dai gaskiya ta dame mu gaba daya ya kamata mu zo mu a karan kanmu mu ba mu tsaro mu taimaka shugabanni da wanda alhakin al'umma ke kansu taimaka wajen ƙara tsaro adadin 'yan sanda adadin sojoji adadin duk wasu jami'an tsaro sun yi karanci ya kamata lalle a ce muna da adadin da ya wuce haka eh karfin sojan Najeriya muna da miliyan 100 da wani abu mutane ko mun kusa 200 amma karfin sojan Najeriya bai kai mutum 700 ba har yanzu ba na cikin dara haka kaga ɗaya bisa ashirin na mutanen ƙasa ba su kai ba su za su tsare boda su za su kai yaki su za su yi kaza su za su yi kaza abin ya yi matukar yawa ya kamata a samu adadin sojoji yayi yawa adadin yan sanda yayi yawa adadin kaza yawa kuma kowanne a zama da a bakin aiki wani kai aikin ka kawai unguwa kaza ko layi kaza ya kamata a ce daga farkon layi zuwa layi akwai yan sanda uku aikin kawai kula da wannan layi da yawancin barna da ta'addanci da ake da tara ma'aikatu a samu security a zuba yan sanda da sojoji su zama to suna tsaro inda a ce misali kamar kwarar da ke jira akwai sojoji sun yawa an zuba wasu akwai yan sanda an zuba akwai security suna nan suna sintiri in ma wasu suna kuskusu za su yi sata ba su san da su ba za su ji su cikin su sannan banda masu gadi da suke rana da daddare sannan a yi gine-gine da su ma za su fi taimaka wajen samar da tsaro din eh yanzu akan yi ginin da zai taimaka wajen samar da tsaro madadin ka zuba gini ko ina barfatsahi ne a yi su a tsarin da in ka ajiye mutum daya tsakiya zai iya ba da kulawa gaba daya waɗannan ginin ruwa Allah madaukakin sarki ya samu dace sai tambayoyi ce assalamu alaikum malam ga wasu tambayoyi na da nake son karin bayani tambaya ta daya shin malam ya halasta mace ta yi azumin nafila ba tare da ta faɗa wa mijinta ba matsawar yana gida bai halatta ba malam idan mutum yana zuwa wani guri kullum a bisa wani dalili ko aiki ko sana'a shin ya zama dole sai ya yi sallar ƙasaru ba dole bane sai kai sallar kasar ita sallar kasar rukusa ce dama ce Allah madaukakin sarki ya baka matsawar kullun zaka je kuma baka zama dan gari a wannan gurin ba babu da fi kai kasar kafin ka je wannan guri in ka je wannan gurin abun da yafi dacewa inda wanda suke cika sallah suke jami'i madadin ka koma gefa kai kasar malamai sun ce abin da yafi falala yafi dacewa shine ka bi jami'i ka cika sallah in sun baka dama ka dimance su shi kenan baka ba su dama ba to cika jami'i kai sallah cikin jami'i wani hine ku falala hine ya fulada a ƙarshe ina son malam da ya ƙara nasiha akan sanin haƙƙin aure ga ma'aurata domin akwai matsala da yawa a gidajen aurenmu musamman hausawa akwai matsaloli da yawa a yi karatu a nema a gyara assalamu alaikum wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam basira Allah ya ƙara mana baki ɗaya malam muna bara addu'a a gurin ƴan uwa kan wani aboki na da ya kangare baya zuwa makaranta arabi boko a wani arabi da boko baya sallah baya zuwa aiki gurin karatuttuka sai ya ga za mu da ni da sauran abokaina yake zuwa kuma idan ka gaya masa gaskiya sai ya daina yi ma magana dan Allah malam a faɗa a taya shi da addu'a kuma yana zuwa gurin karatun karatu ‘yan uwa a sa shi da addu'a yana ba wajen karatu don haka ya ji Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon gyarawa mutumin da baya sallah baya zuwa makaranta kaga akwai matsala a ciki sai dai kuma ka ce baya zuwa makaranta kuma yana ba wajen karatu kai kanka kamar ka cimka kawai ko ko kuma wata bangare da makaranta abin da yake nufi ko dai ta zamani kenan ko eh baya karatun da za a ba shi certificate eh idan yana da sana'a da za ta rike kanshi karatun da za a ba shi certificate ba dole bane ba eh idan ko bai da wata kamammiyar sana'a babu laifi yayi aiki yayi karatu sai ya ga kuma cikin masu fafutukar aiki kasuwar aikin da ta tushe eh ba amma laifi ya yi karatun ya ajiye kwalin in dama ta samu ya dauko in ba ta samu ba kuma dama yana aiki yana koyon sana'a shi eh bawan Allah dai kai kokari kai abin da zai rufa maka asiri duniya da lahira kuma ka tsare hakokin ubangiji musamman na ibada sai ka zauna lafiya kalau malamin Allah idan yarinya jaririya ta yi maka fitsari shin wankewa za ka yi ko kuma ruwa za ka yayyafa domin wasu suna cewa ba najasa ba ne na gode Allah ya ƙara ilimi mai amfani yarinya jaririya ko yau aka haife ta idan ta yi fitsari a jikin tufafi wankewa ake a matse gurin in ƙaramin jariri ne namiji wanda bai fara cin abinci ba sai nuna mahaifiyar shi wanda idan ya yi fitsari kawai yayyafa ruwa ake a gurin amma daga ran da kika dama madara kika sa mashi to fitsarin sa hima ya zama to najasa ko sau ɗaya ne da aka yi fitsari hima sai an matse wannan kadai Allah ya san menene hikima yana daga cikin gurin da turaye da tura suka yi magana cewa musulunci ya raba tsakanin maza da mata tun suna jarirai Allah kadai san menene hikimar da ya sa in jinjiri namiji yayi a yayyafa ruwa ya yi cir ɗan jinjinin kai maka yi kaɗansu ba kawai kai haka ka gama yarinyar ka yau aka haife ta ta challa ma fitsari sai ka sille babban rigar ka a kawo ruwa ka kwarara ka matse haka addinin musulunci ya ce ibada ce me hikimar Allah kadai barwa kan sassani masu bincike sa iya auna su ga me yake cikin fitsarin mace wanda baya cikin fitsarin maza dole za a samu assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da gidan aljannar firdausi Allah ya saka muna baki daya malam ka ce baka taba sanin wani hadisi da yayi magana akan sallar nafila bayan sallar juma'a malam a cikin littafin bulugul maram yana maganar yana yin raka'a biyu idan a masallaci ne idan kuma a gida ne bayan an tashi daga masallaci za a yi raka'a hudu to malam wannan hadisin bai inganta ba hadisin ya kamata ka kawo mun da daidai lafazin da ya zo sai mu gane cewa yana aiki ko baya aiki wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin